وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين فكفروا به فسوف يعلمون ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جودنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صلاة المنذرين وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهلل عقدة من لساني أفقهوا قولي وأنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yi Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya kawo mu lokaci don ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma idan ba manta ba muna cikin suratul baqara wannan shine darasin mu na uku cikin wannan sura mai albarka mun fara tun daga suratul fatiha muka fara daga farkon suratul baqara mun tsaya aya ta 20 a yau da izin Allah za mu ci gaba da aya ta 21 faɗa Allah subhanahu wa ta'ala يا أيها الناس اعبدوا ربكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون الله سبحانه وتعالى كتا يا أيها الناس يا قوم تاني اعبدوا ربكم وبوتا ما وبنجزنكم الذي خلقكم وندي أهلتكم والذين من قبلكم وندي أهلتكم وندي أكهلتا كافنكم ونسكير أيوا كافنكم لعلكم تتقون كنا كنجي سوران الله da wannan fada Allah subhanahu wataala ya ayyuhan nasu shine farkon kira da Allah subhanahu wataala ya fara yi cikin alqur'ani ya kira mutane gaba daya musulmai da kafirai munafikai da mummunai gaba daya yace ya ku taron mutane i'budu rabbakum ku bauta ma ubangijinku kalma i'budu kalma ce wadda har fi'ili ne fi'il amr umarni ne Allah subhanahu wata'ala ke ya ku mutane ku bauta ma ubangijin ku ibudu ku bauta ma ubangijin ku kalma ibudu Allah subhanahu wata'ala yana umartin mu duk halittar da Allah ya halitta gaba ɗaya mu mutarin bauta mai saboda shi ne sababan abin da ya Allah abin da ya sa Allah ya halicci kowa wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ba mu halicci mutum da aljani ba face dan kowa ya bauta ma Allah kenan nan nau'in Allah subhanahu wataala umarci a bauta ma Allah nau'in ibada gaba daya kamar da muka sani ibada akwai ibada ta gangan jiki kamar sallah kamar azumi akwai ibada ta zuciya kamar so kamar kauna kamar biyayya a- kamar imani akwai ibada ta dukiya kamar zakka to dukkan nau'in ibada Allah subhanahu wata'ala ya umarci bayi a yi shi a bauta ma Allah shi kadai ba tare da an haɗa shi da wani wurin bauta ba kenan Allah subhanahu wataala yana nuna mana cewa shi kadai da ya halice mu kuma shi kadai ne za a bauta ma bai halitta a bauta ma wani ba duk wanda ya bauta ma wani wanda ba Allah ba ya yi shirka kenan sallah Allah shi kadai ake yi ma sallah soyayya kauna Allah shi kadai ake ba roƙo addu'a duk ibada ce wannan Allah shi kadai ake roƙo kamar da Allah subhanahu wataala ya umarci kowane bawa idan za ya roƙo ya roƙi Allah wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'ani haka Allah subhanahu wa ta'ala annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci Abdullah ibn Abbas yake cewa idza sa'alta fas'alillah idan za ka roƙo to ka roƙi Allah shi kadai wa idza sta'anta fasta'in billah idan za ka dogaro ka dogara ga Allah وعلى الله فليتوكل المؤمنون duka wannan nau'uka ne na ibada wanda Allah shi kadai ake ma bai halitta ayi ma wani ba sai Allah shi kadai rabbukum alladhi khalaqakum ubangijin ku wanda shi kadai ya halice ku ba wanda ya taru ya tarayya da Allah wurin bauta Allah su wurin halittarka ba wanda ya kama mu Allah daidai da hukumar kaza wurin halitta Allah da halittarka da haka Allah shi kadai ya halice ka shi kadai kuma yake son ka bauta mai wannan kalma ta rabu tana tabbatar mana da ɗaya daga cikin kashe-kashen tauhidin da Allah subhanahu wata'ala umarci kowane bawa ya yi imani da shi kina wannan aya ta karanta da mu kashe-kashen tauhidi tauhidi guda uku da muka sani tauhidul uluhiyya tauhidul rububiyya tauhidul asma wa sifat kina kaga wannan ya karantar da mu tauhidul uluhiyya kaso na farko cewa a bauta ma Allah shi kadai sannan tauhidul rububiyya lalle ubangijin nan shi ya halicce mu ya halicci dukkan al'ummar da ta yi rayuwa kafin mu da haka shi kadai ya cancanta a bauta mawa wallazina min qablikum la'allakum tattaqun Allah shi ya halicci wanda suka suka yi rayuwa kafin mu ko da mun ji tsoron shi allazi ja'ala lakum al-ardha firashan mai tambaya zai yi tambaya wane ne wannan ubangijin da ya ce abota mai shi kadai shine allazi allazi ja'ala lakum al-arda firashan shine wanda ya sanya muku ƙasa ta zanto shi hida was samaa bina'an kuma ya sanya muku sama ta zanto gini ta zanto lillibe wa anzala minas samaa'i ma'an kuma ya sabkan muku da ruwa daga sama fa akhraja bihi kuma ya sabkan ya fitar da wannan sakamako na ruwan da suka zuba ƙasa ya fitar da tsirrai min samarat da 'ya'yan itatuwa rizqan lakum dan ya zanto arziki ne gare ku ali asha Allah subhanahu wataala shi ya halitta mana ƙasa shi hida mana ita ya gina mana sama ya ta zanto rufi gare mu ta zanto shi ya ta zanto roba gare mu kuma ya halitta mana dukkan abin da muke rayuwa da shi Allah ce duka wannan arziki ne gare ku dan ku kwantar da hankalin ku yi rayuwa cikin kwanciyar hankali to dan haka fala tash'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun dukkan wannan abubuwan da Allah subhanahu wata'ala halatta mana ya halatta mana ne dan mu yi rayuwa kawai mu shi dadin mu yi mashi ibada to dan haka kada mu yi mishi butulci fala tash'alu lillahi andadan kada mu sanya ma Allah kishiya wurin ibada kalma andad jam'i ne na anniddi niddi shine dukkan abin da kasa abin da haƙƙin Allah ne kake ba kake ma wani abin da haƙƙin Allah na bauta na ibada Allah shi kaɗai ake yi ma kake sarrafa shi kake yi ma wani wanda ba Allah ba ka kaga wannan kayi butulci ka kafarce ma ni'ima Allah kayi ma Allah subhanahu wata'ala ka saba ma ka saba alƙawalin da ka yi ma Allah Allah ya halice ka dan ka bauta mai Allah ya maka ni'ima dan ka bauta mai yanzu Allah ya maka ni'imomi amma sai ka ma Allah butulci kace bauta ma wani wanda ba Allah ba to duk wani ibada duk wata ibada da Allah shi kadai ake ma duk wani haƙƙi wanda haƙƙi ne na Allah shi kadai sai ka juya shi ka ba wani wanda ba Allah ba nan kai zalunci nan ka yi zalunci dama zalunci ma'anar zalunci shine ka aza abu inda ba wurin shi ba to ka aza haƙƙin Allah shi ka yi ka ba wani wannan ka yi zalunci ka ka yi shirka Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa inna zulma la shu'ila inna inna zulma inna shirka la zulmun azim inna shirka la zulmun azim lalle shirka zalunci ne mai girma zalunci ne mai girma to kalmar nid akwai bayan Allah waɗanda suka ɗauki haƙƙin Allah suka ba wani kamar da Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa min nas man yattakhizu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah daga cikin mutane ba mutane duka ba daga cikin mutane akwai waɗanda ke ɗaukar wani wanda ba Allah ba su rika san shi irin san da ake ma Allah su rika san shi irin san da suke ma Allah wani daga cikin magabata yake cewa duk wata ibada duk wani abu wanda haƙƙin Allah ne ka sarrafa shi ga wani wata ibada wanda Allah ne cancanta ka bauta ma sai ka bauta ma wani to Allah subhanahu wa ta'ala sai ya azabtar da kai da wannan abin da ka aikata ranar kiyama dan haka duk wani wanda za ka bauta ma bai isa ya amfana da kai da komi ba ba zai iya amfana da kai da komi ba kayan kan shi ma ba zai iya amfana da shi ba dan haka duk wani wanda ake bauta mawa duk wani wanda ba Allah ba ne shi ana bauta mai to in ba ya da abubuwa guda shidda to da kai da ke bautai da shi da ake bauta ma wa gaba ɗayan ku asara kuke yi kai ka ɓata lokacinka abubuwa guda shidda duk wanda bai mallake shi ba wahalar banza ta kake in kana bauta mai Allah subhanahu wa ta'ala faɗi wannan cikin suratul furqan واتخذوا من دون الله من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون sun ɗauki abun bauta wanda ba Allah ba, wanda ba su isa su halitta ba wa kuma yi kulakon su kuma ɗin halittar su ake, abubuwa guda shida ke na farko wanda kake bauta ma, wanda ake bauta wanda ba Allah ba, shi bai isa ya halitta ba. Sannan kuma shi ɗin halittar shi aka koma menene in gunki ne ƙera shi aka yi, in mala'ika ne halittar shi aka yi, in sanuwa ce halittar ta aka yi, in shehu ne halitta shi aka yi duk kowa wane ne ake bauta ma in dai ba Allah bane ba halitta shi aka yi sannan kuma shi bai isa ya halitta ba la yakhluquna shay'an wa hum yakhluqun bai su isa su halitti abinda abinda ka wanda ke bauta ma kai da kake bauta mai bai isa ya maka amfanin komai ba abu na uku bai isa ya yi maka shi wani amfani ba bai isa ya kare maka shi cuta in ta taho ba shi ma wanda kai ma da kake bauta mai bai isa ya kare maka cuta an tazo ba sannan kuma bai isa ya amfanar da kai ba sannan kuma abu na hudu bai iya kashewa kai din nan da kake bauta bai isa ya kashe ka ba ni din nan bai isa ya kashe ni ba kai ma bai isa ya kashe ka ba kuma bai isa ya rayar da wanda Allah ya kashe ba in Allah ya riga ya kashe bawa ko da tsuntsu Allah ya kashe wancan da kake bauta bai isa ya rayar da wannan tsuntsun ba kenan ba iya kashewa ba iya rayawa ba iya halitta bai shi din halitta shi akai to duk wani abun bauta in bai mallaki wannan abubuwan guda shidda ba wahalar banza ce kai da kake bauta mai sannan shi din ma za a azabtar da shi da wannan bautar da ya yarda kana mai duk wani wanda ya yarda ana mai bauta a doron duniya ranar kiyama sai Allah ya mai azaba ta yarda da yayi ana bauta mai yarda da yayi ana bauta mai Allah sai ya mai azabta ta wannan sai ya mai azaba ta wannan kadai sannan kai din Allah subhanahu wataala ka munya Allah ya tozarta da kai ya baka kunya gaban al'umma Allah zai baka kunya ce ka je ka ka je wajen wanda ka bauta ma ya baka abin da kake nema waje na ma'ana Allah subhanahu wataala zai ce mu bawa je wanda kake bauta mai ka je ya baka abin da kake nema a waje na a yau ranar alkiyama don kafin a yi wannan sai Allah ya tuzartar da su gaban al'umma wanda ake bautai da wanda ke bautan kowa za ya zauwa baran baran wanda ya ce inda an mai da duniya da na baka kunya da na ki bauta maka shi kuma wanda ke bauta ya ce ai mu ba ni cika bauta mana ba ai baran baran kowa zai zo gaban Allah subhanahu wataala ƙarshe kuma su duka za su tsaya wutar jahannama saboda wancan ya yarda abota mai ya yarda shi Allah ne shi kuma wannan ya bata lokacin shi yana ta bautar wani wanda bai iya amfani da shi da komi shi yasa Allah subhanahu wataala yake cewa fala tash'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun kada ku sanya mu Allah kishiya kuna sane bancin ni'imomin da Allah subhanahu wataala muku sai Allah ce وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بصورة من مثله فاتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين Allah subhanahu wataala yake cewa in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina fatu bi suratin min mislihi idan kuna shakku kuna kokonto akan abin da aka saukan mu annabi sallallahu alaihi wasallam na alqur'ani to ku zo da sura guda daya fatankwacin alqur'anin wad'u shuhada'akum min dunillah ku zo da shaidunku wanda ba Allah ba su zo su kare ku game da abin da kuke ikirari na cewa ku ba ku yarda da alqur'ani ba in kuntum sadiqin in kun kasance ku masu gaskiya ne wannan aya tana karantar da mu mu'jizar Annabi sallallahu alaihi wasallam ta alqur'ani kowane annabi an aiko shi da mu'jizar shi Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma an aiko shi da mu'jizar shi amma Annabi sallallahu alaihi wasallam babban mu'jizar da Allah ya bashi ita ce alqur'ani babban mu'jizar da Allah subhanahu wataala ba Annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce alqur'ani Annabi Musa an bashi mu'jiza ta cewa ga sanda ya sake ta ta haɗe ta koma miciji ya ɗaga hannun shi sama ya haskaka inda yake annabi salih an ba shi taguwa ta zanto mu'jizar shi annabi isa an ba shi mu'jizar cewa idan ya gamu da marar lafiya da ya shafe shi ta warke idan ya gamu da makaho da ya shafi idan shi warke idan ya ka- ya gamu da zabaya da ya shafi jikin shi ta warke kowa da irin mu'jizar shi annabi sallallahu alaihi wasallam sai aka ba shi mu'jiza ta alqur'ani cewa alƙur'ani gagaragagau ne wanda babu wani wanda ya isa da su da larabci aka yi shi da yaren kowa da kowa mutanen ƙasar larabawa da yaren ku aka sauka da shi amma kuma ba su isa su zo da alƙur'ani irin shi ba Allah ya turke su kafiran makka suna ganin cewa su ba su yarda ba annabi sallallahu alaihi wasallam alƙur'ani ya koshi akai aka ce am yaquluna qara suna ganin cewa kirkiro shi suka yi kuna ganin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam cikin daki ya shiga ya zo ya rubuta alqur'ani ba ai ko shi akai ba Allah ya ce ku taru da ku da aljannun ku gaba daya da mutane da aljannu da kowa da kowa duk wanda ya isa ya zo da alqur'ani irin wannan Allah ya faɗa cikin suratul Isra'i kace kullu in ijtama'at al-insu wal jinnu ala an ya'tu bi misli hadha al-qur'an la ya'tuna bi mislihi walau kana ba'duhum li ba'din zahira inda za a haɗuwa mutane da aljanu gaba ɗaya kowa ya taru duk wanda yake shi da kanshi in kana takama ka kowa iya yaren larabci ku tare gaba ɗaya ku zo da irin wannan alƙur'ani Allah ke ce la ya tuna musulmi ba wanda ya sai zo da shi ko da za ku taruwa gaba ɗaya ba wanda ya sai zo da shi na alƙur'ani gaba ɗaya aka aka nema ba wanda ya sai da su da yaren larabci aka yi shi suna takama larabawa ne suna ganin cewa suna da fasaha amma aka ce ku zo da wani alkur'an wanda ba wannan ba suka kasa Allah ya ce musu in ba ku iya wato yanzu ku zo da aya goma kadai cikin suratul hud an yaquluna qara qul fa'atu bi ashri suwarin mithlihi muftariyatin wa du'u man sadatu min dunillahi in kuntum sadiqin Allah ya ce kuna cewa kirkiro alkur'ani ku zo mana da aya goma kawai qul fa'atu bi ashri suwarin ku zo da aya a surori goma kawai sura goma kadai suka kasa Allah ke cewa ku zo da sura goma kuma ku zo da shaidunku ku zo da kowa duk wanda kuke son ku zo da shi ku zo sura goma kadai suka kasa wani wurin kuma da suka aka ga sun kasa sai Allah subhanahu wataala sauƙaƙa ci a zo da sura ɗaya kawai cikin suratul yunus Allah ke cewa amma quluna fara qul fa'atu bi suratin mislihi ku zo da sura ɗaya kawai nan ma suka kafa ya ku taron kafiran makka ya ku taron larabawa da ke garin makka ga wannan alkur'ani an ce ku zo da shi gaba ɗaya kun kasa an ce ku zo da sura goma kun kasa an ce ku zo da sura ɗaya kun kasa kuna iya yi ba su iyawa Allah ke cewa ga yana ina an zanna qur'anan arabiyyan ga yana mun sauka da shi la qur'ani ne da harshen larabci wanda ya isa ya zo da aya ɗaya ma ba mu iyawa mun fahimta da suka kasa Allah ya kyale su annabi sallallahu alaihi wasallam ya hijira ya zo Madina da ya zo garin Madina aka tara mutane Allah subhanahu wataala ya nuna musu cewa ta an gaya mu kafiran Makka sun kasa masu takama da larabci masu takama da fasaha ta larabci sun kasa to ya ku taron Madi- mutanen madina da duk wani wanda ke takama da larabci wanda ma ba ma dan madina ba ko ma dan ina ne ka zo da sura guda ɗaya shine na Allah subhanahu wataala ke cewa wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi sura duk wanda ke shakka da abinda Allah su- Allah Allah ya saukar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ku zo da sura ɗaya wa du'u shuhadakum min dunillahi ku zo da shaidunku wanda ba Allah ba in kuntum sadiqin fa in lam taf'alu فإن لم تفعلوا ولا تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين Allah subhanahu wataala ya ce fa in lam taf'alu in dai ba ku yi abin da muka ce ku yi ba walan taf'alu kuma nan gaba har abada har duniya ta tashi ba wanda ya isa da ya zo da aya ko daya ba wai laraba da ke garin makka ba ba laraba da ke garin madina ba ko da laraba ko ma na ƙasar ina ne lan taf'alu har abada ba wanda ya isa ya zo da aya ɗaya cikin alqur'ani wanda ba cikin qur'ani take ba ka koma gefe ka tsara fasaharka ka koma gefe ka tsara larabcinka ka yi larabci irin wanda ba na nan cikin ƙur'ani ba ya yi daidai da larabcin ƙur'ani ba wanda ya isa walan taf'alu har abada ba za ku taɓa kawowa ba kaga na Allah subhanahu wataala ya yi makafiran makka wannan ya zo ya yi ma mutanen madina ya zo ya buɗe kowa ya ce banda ma 'yan madina banda 'yan makka kowa ma duk wanda ya isa wannan mu'jiza ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam ba wanda ya isa ya koma ya rubuta larabcin shi a zo a yi mukarana tsakanin alkur'ani da larabcin da ya rubuta ya daidai da alkur'ani ba wanda ya samu kuma da larabcin aka yi ko profeso ne kai ko mene ne kai ko ma mene ne kai bangaren larabci ka zo ka zauna ka rubuta ba kai ba wanda dai zai daidai da alkur'ani to kai mu'jiza ce ga ga- ga gagau alkur'ani ne kadai littafin da za ka rika karantawa ka rika jin kana nishadi kana jin daɗin karanta shi yanzu in ka yi ka ɗauko ko ta libur ka fara karantawa kana jin daɗin turancin da ke ciki da ka karanta ka karance libur ɗin gaba ɗaya yanzu gobe aka ce ka ɗauko sai ka ji a kariya ka gama da wannan libur ɗin ko ba haka bane ba to yanzu alƙur'ani ga yanan tun lokacin shekara nawa shekara dubu ɗaya da hudu da wani abu duk wanda aka halitta can suna karanta alƙur'ani aka wanda za mu kauce wasu su zo suna karanta alƙur'ani alƙur'ani yana nan kamar yau aka sauka da wata sura babu bambanci za a gani cewa lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce za a yanka kaza sai ka gairo ga ya abun ana kamar yau ne aka sauka da sura idan haka alƙur'ani ya yi ƙarfi duk abin da kake tunani sannan alƙur'ani ne kadai za ka ba wa duk yadda kake takama kai balarabe ne duk yadda kake takama da larabci ka karanta sura ka hardace ta ka ba ta sati guda ka gani ka zo ka karanta sai ka ji kana jin ka ji yadda ka karanta kana jin ka harda ce kamar kamar fatiha amma sai ka zo ka karanta fatiha ma kadai ta kizawa ka kasa kawo ta mu'jiza ta ta alqur'ani mun fahimta duk yadda kake ganin ka san alqur'ani wata rana sai ka zo ka karanta annabin Allah da aka saukar mu da alqur'ani gaba daya yana karanta alqur'ani cikin sallah aya ta kizawa yayi ya kawo wani aya ta kizawa sai da irin sallame ya ce wai ba wa cikin mamun nan babu wani babu wani babu wani a ce duk suna nan sannan ce me yasa ba ku tara ni ba ka duba wanda shi aka sauka mana alqur'ani to kaga alqur'ani ga gargaba kenan ka rika karanta shi ka ji karka yin lahiya ka rika karanta shi ka yi magani cutar da bakin ciki da kake damuwa ka karanta alqur'ani ka ji kana jin daɗi ka ji wani duk damuwa ta yata duk abin da ke damuwa ka kaje ka karanta alqur'ani shi ka ji wani damuwa ta ta rabu da kai in wata cuta ke gare ka ka karanta alqur'ani sai ga ka samu magani mun karanta satin da ya wuce wasu bayan Allah Fatiha suka karanta ma wanda kunama ta cije shi ya karar aka karanta mu Fatiha ya warke sai alkur'ani akwai littafi a doron duniya wanda ke da irin wannan abubuwan gaba ɗaya babu shi hatta a taura a yanzu na dole mun dole ta wanda suka sauka a yanzu alkur'ani biya yi su Allah subhanahu wataala ta ce inna anzalna ilayka kitaban lalle mun sabukan maka da littafi muhaiminan wanda ya shafe duk abun da ya wuce na littattafai gaba ɗaya kaga yace inna anzalna ilayka alkitab musaddiqan lima bayna yadayhi Allah ke cewa mun saukar da alqur'ani mun saukar maka da littafi ya kai annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yana gaskantar da da abin da ya wuce na littattafai alqur'ani yana gaskantar da abin da ke cikin at-taura yana gaskantar da abin da ke cikin anjila da zabura dukkan su alqur'ani yana gaskanta sannan kuma sai zo dai shafi hukuncin da ke cikin wancan littafin Allah subhanahu wataala ya sa abin da ke cikin qur'ani shine mutamanci da'a wanda za ka aiki da shi a yau ko da al'umma annabi Musa za su dawowa ko da annabi Musa da zai dawo da kanshi ya zo ce a taura aka aiko mishi yanzu dole a ji a taurar shi dauki alqur'ani idan annabi sallallahu alaihi wasallam annabi Isa zai dawo duniya ya zo ya dauki littafin shi injila da shi da al'umma shi in dai a yanzu ne dole a ji injila shi zo dauki alqur'ani kenan da yanzu duk wanda ya ce shi yanzu da wani littafi in ba injila ba ko rabuwa ko ne in dai yana cikin wannan al'umma ta annabi sallallahu alaihi wasallam to in bai imani da alqur'ani ba to ba mu ne bane dole sai ka imani da alqur'ani sai kuma ka aiki da abin da ke cikin alqur'ani da haka alqur'ani ita ce mu'jizar da Allah subhanahu wataala ya saukan ma annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ayoyi guda biyu suna karantar da mu ka'ida ta tauhidi ita ce kalmar la ilaha illallah muhammadur rasulullah kalma ibudu rabbakum allazi khalaqakum har zuwa karshe allazi ja'alakum al-ardha firashan har zuwa karshe wannan tana gaskantar mana la ilaha illallah kai iman cewa babu wani ambota da gaskiya sai Allah sannan kalma wa in kuntum fi raibin mimma anzalna ala abdina shine ce gaskantar da kalmar muhammadur rasulullah kenan kalmomi guda biyu na tauhidi na tabbatar da kalmar shahada ta tabbata la ilaha illallah محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الله تيجي فتقوا النار التي يقودها الناس والحجارة وجزء روتا ودع الله سبحانه وتعالى على تيتا مكامشنتا بوسيني دا متاني كذا الله تيجي فتقوا النار وجزء روتا كذا بقى تيجي فتقوا الله وفتقوا ربكم با الله تيجي kenan nan da ya ce ku ji tsoron wuta bai ce ku ji tsoron ubangijinku ba can da aka ce ku bauta ma ubangijinku wanda ya kaza wanda ya kaza wanda ya kaza dan haka ku ji tsoron ubangijinku a sai Allah ya ce ku ji tsoron wuta wanda ga cikin magabata yake cewa na Allah subhanahu wataala ya nuna cewa duk wanda bai bauta ma Allah ba wuta zaya kafiri ne shi mushriki ne wuta zaya to sai Allah na yake ya ce ku ji tsoron Allah wanda na ce ku bauta ma a sai ce ku ji tsoron wutar da in ba ku bauta mun ba ita za ku tahiya sai ce fattaqun nara ku ji tsoron wuta allazi yaqudu allati yaqudu annas wadda makamashin ta wuta da makamashin ta mutane ne su wane ne mutanen na malamai suka ce kafirai ne waɗanda ba su karɓa kiran Allah ba can da ya ce ya ku mutane ku bauta ma Allah mushrikai ne waɗanda suka rika bauta ma wani Allah fala taj'alu lillahi andadan kenan kafirai wanda ba su karɓa kiran Allah ba suka bauta ma Allah mushrikai wanda suka ɗauki abun bauta suka ki bauta ma Allah su ne za su su ne za su zanto makamashi na wutar jahannama wal hijara da duk da duwatsu Allah ke cewa uiddat lil kafirin wannan wutar an tanade ta ne da kafirai kadai Allah ya tanadi wutar jahannama da mutane guda uku dan mutane guda uku na farko daga cikin su kafiri wanda ya ƙi iman da Allah wanda kafirce ma Allah da shi da mushrikai da sauransu duk wanda suka kafirce mu Allah suka kiba mu Allah biyayya wannan su ne farkon shiga wutar jahannama na biyun su sai munafiki wanda shi Allah subhanahu wataala zai azabtar da shi karshe shi da Allah zai shi hida da shi sai na ukun su usaf wanda ke saba ma Allah to su da ke karshe karshe su ne karshen shiga to su ne za su hitarwa su baro wutar jahannama su baro kafirai da mushrikai da da munafikai wannan su ne za su dawwama cikin wutar jahannama amma waɗanda ke suka saba ma Allah to waɗannan za su shiga cikin wutar jahannama ne a azabtar da su sannan a hiddo su to wanda Allah zai sa shi wutar jahannama Allah ka tsare mu kayi imani kayi sallah kayi azumi kayi zakka amma kuma za ka shiga wutar jahannama tare da kafirai da suka ƙi yin azumi tare da kafirai da suka yi suka ƙi yin sallah suka ƙi yin zakka tare da munafikai kaga kai asarar rayuwa ka shayar ta Allah ke cewa ku yi tsoron wuta annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin wani hadisi ke cewa fattaqun nara wa rabushki tamra ku ji tsoron wutar jahannam daidai da ko daidai da faran dabino ka raba shi bi ka ba dan uwanka da niyya Allah ya kare ka daga wutar jahannama saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu siffa wutar jahannama cikin hadisin Abdullah bin Mas'ud ya tabbata sai muslimi imam muslim ya taura wata hadisi daga abdullahi ibn mas'ud yake cewa wutar jahannama Allah ya halicce ta kuma sai ya kawata ya nuna Allah ya munanna halittarta tsakanin munin wutar jahannama da kuma ikon da Allah ya bata na ƙarfi Allah ya ba ya mallaka mata linzami kowane wutar jahannama tana da linzami dubu saba'in kamar da hadisi ya tabbata kuma kowane linzami yana riƙe mala'ika dubu saba'in na riƙe da shi a wannan lokacin mutane su ne abincinta idan ta so idan Allah subhanahu wata'ala ya bishiro da mutane bayan an taso ko daga kabari za a yi sabi a lokacin Allah sai ya mutso da wutar jahannama ta zo gaban ta za a yi sabi dan mutane kowane dan adam ya kalli wutar jahannama ya ga in ka aiki alkhairi ga inda zaka tafiya in ka aiki asha ga inda zaka tafiya in ka yi aikin alkhairi ka tsire da ita Allah ka tsare da haka Allah subhanahu wataala wurare da dama ya nisantar da mu ya tsoratar da mu ya hazzarar da mu mu kaurace ma wutar jahannama mu kaurace da aikin da zai kai mu zuwa ga wutar jahannama babban aikin da zai kai ka wutar jahannama shine shirka shi yasa Allah subhanahu wataala cikin wannan surorin ya nuna cewa fala taj'alu lillahi andadan kada ku sanya ma Allah kishiya wurin ibada ku bauta ma wani wanda ba Allah ba Allah shi ne ya cancanci ka bauta mai duk wannan ni'imomin Allah shi kadai yayi su ba wani ya kama mai ba ba wanda ya kama mu Allah amma in sai wurin ibada ka bauta ma Allah kuma ka ce a Allah ba shi kadai cancanta ba ka kai kanka karan kanka ba kai adalci ba Allah subhanahu wataala shi kadai ya cancanta abota ma su kuma duk wanda ya bauta ma Allah shi kadai shine zai shiga aljanna wanda ya hada wani wanda ya hada Allah da wani wurin bauta zai shiga wata jahannama Allah ce وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون Allah subhanahu wataala yake cewa bashirin lazina amanu wa amil saliyat su kuma wanda suka yi imani da Allah kuma suka aikata aiki na kwarai ka musu bishara ka musu albishir cewa ne anna lahum jannatin lalle suna da wasu gonakai ta jirimin ta hatiyan anhar wa'inda alƙashin wannan gonakan ƙoramu suna bi ƙarƙashin su kullama ruzuku a cikin rayuwarsu a cikin wannan a cikin aljanna ana wannan gonakan kowane lokaci idan aka arzitar da su min ha daga cikin wannan abun min samaratin daga kayan itatuwa rizqan dan arzitawa dan abinci kowane yini kowane lokaci qalu hadha allazi rizquna min qabl sai su ce wannan ai shine abincin da aka kawo mana dazu wato bihi mutashabiha ana zo masu da shi kala kala mai kama da juna walahum fiha kuma suna da su waɗanda ke cikin aljanna fiha cikin ta azwaju mutahhara suna da mataye masu tsarki wa hum fiha khalidun kuma za su dawwama a cikin wannan aljanna Allah ka sa mu ci kenan Allah subhanahu wataala yana cewa su wanda suka yi biyayya suka ji tsoron Allah suka yi imani ba musu bishara kalma wa bashirin lazina amanu bishara ce wadda Allah subhanahu wataala kalma ce wadda Allah ke yi ma ke amfani da ita wurin yi ma mutane bishara da alkhairi mun gane allazina amanu wanda suka yi imani wa amil salihat suka yaki na kwarai za mu ganin cewa Allah subhanahu wataala ne ya ce waɗanda suka yi imani sannan suka yi suka yaki na kwarai ma'ana in kai imani kadai baka yi aiki na kwarai ba to Allah subhanahu wataala bai karba aikin ka sannan kuma baka cikin wanda aka mu bishara na idan kai imani baka yi aiki ba baka cikin wanda kan bushara sannan in kai aiki aikin nan bai zanto na kwarai ba baka cikin wanda aka yi bushara sannan in kai aiki baka yi imani ba baka cikin wanda aka yi bushara dole ne sai ka cika wannan abubuwan guda uku dole kai imani dole kai aiki dole kuma aiki ya zanto na kwarai mun fahimta akwai wanda suka yi imani amma ƙarshe imanin ba musu rana ba suka yi ridda suka koma kafircinsu akwai wanda suka yi imani imani bai musu rana ba suka yi imani irin na munafukai mutum jahannama za su akwai wanda suka yi imani kuma suka yi aiki sun yi imani amma sun yi aiki amma aikin ba na kwarai bane ba su ma za su je ranar kiyama za a ba su lada aikin da suka yi amma ba musu amfani Allah ke cewa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haban mansura za mu ba kowane duk wanda ya aiki man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha duk wanda ya aiki alkhairi za a ba shi lada amma aikin da suka yi ba na kwarai bane ba shi yasa an ba su ladar su sai ladar ba ta musu amfani Allah ke cewa sai ranar kiyama za mu zuwa mu nuna ma kowa aikin shi amma wanda bai yi aiki na kwarai ba Allah bai karɓa aikin shi ko ya karɓa ba zai ba zai mai amfani ba ashe sai wanda ya imani kuma ya aiki kuma aikin na kwarai to ya ne za ni in aiki na kwarai Fudal bin Iyad yake cewa aiki na kwarai shine wanda ya cika sharɗa guda biyu in kana son aikin ka kai za ka iya tambaya ka ce wani irin aiki ne aiki na kwarai wani irin ne aiki ake cewa amal salih wani aiki ne wanda in ka yi shi kai ne ake mu bishara da aljanna shi ne wanda ya cika sharɗa guda biyu aikin da aka yi shi don Allah sannan aikin da aka yi shi irin koyarwa annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alaikum bi sunnati wa sunnati khulafa'ir rashidin ku bi abinda na na karantar na sunna sannan da sunnan mazan da suka biyo bayana wani wurin annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah yake cewa ma atakum ar-rasul fa khuzuhu da abinda annabi ya zo muku to ku rike shi ku kama shi wa ma nahakum an duk abinda ya hana ku ku bar shi ashe duk abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi shine abin rike muro Allah ya ce man yudi ar-rasula faqad ata Allah duk wanda ya ma annabi sallallahu alaihi wasallam biyayya to shine ya ma Allah biyayya wani Allah subhanahu wa ta'ala annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man ata'ani dakhala aljanna duk wanda ya min da'a ya shiga aljanna wa man asani dakhala an-nar duk wanda ya saba mini ya shiga wuta jahannama ashe duk biyayya tana nan da biyayya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam Fudayl ke cewa da aikin da ake sai zanto aiki amalan salih sai ya cika shar'i guda biyu abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar sannan kuma ka kamiya a yi shi dan Allah Fudayl ke cewa idan aiki ya zanto an yi shi dan Allah amma ba a yi shi bisa karantarwa annabi sallallahu alaihi wasallam ba la yuqbal ba a karɓa shi sannan idan mutum ya yi aiki ya yi shi yadda annabi ya karantar amma bai yi bai kyakkyawan niyya ba bai tsarkake niyya ba bai yi dan Allah ba nan ma la yuqbal ba a karɓa shi dole sai ya zanto wanda aka yi shi dan Allah sannan kuma dole ya sai ya zanto wanda aka yi shi bisa karantarwa annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan shi ne yake cewa amal salih mun fahimta amalin salih shine wanda ya cika sharɗa guda biyu wanda aka yi shi dan Allah kuma aka yi shi bisa karantar wa annabi sallallahu alaihi wasallam na azumi da zakka da tawakkul da sauran dukkan wani biya wata biyayya sai an yi ta dan Allah kuma sai an yi da karantar wa annabi sallallahu alaihi wasallam take to wanda ya cika wannan sharɗin wanda ya aiki irin haka shine Allah subhanahu wataala yake cewa Allah ya mushi bishara Allah ya muka alƙawli kana da aljanna aljannan nan wadda ƙoramu ke gudana a ƙarƙashinta. Allah ke cewa kullum ruhu a cikin rayuwar aljanna Allah ka samu na ciki duk lokacin da aka ciyar da 'yan aljanna abinci za a zo musu da wani wani kala abinci iri ɗaya za su gani cewa shi ne aka kawo mun ɗazu wannan mun gama da shi saboda ɗan adam so yake ya rika samun tanawu'i ya rika samun canji sai a nuna mace a ba shi bane ba kama ce mun fahimta ba shi bane ba kama ce abincin aljanna kala kala za ka ga kana zawa amma wani ne daban ba wancan bane ba mun fahimta kuma Allah ke cewa suna da mataye a cikin aljanna hurin in mutahara wanda ke da tsarki tsarkaka wa hum fiha khalidun kuma za su dawwama cikin wannan aljanna duk wanda ya shiga aljanna shi ya shiga aljanna ne ha abada sabanin wutar jahannama akwai wanda ya shiga wutar jahannama za a ƙona daidai azabar da aka mai a hiddo shi a kai shi aljanna shi ma shiga aljanna amma sai ya shiga wutar jahannama akwai wanda direct kawai zai shiga aljanna kai tsaye wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam yana tare da sahabbai annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu cewa akwai wasu bayan Allah wanda za su shiga aljanna direct ba sai an musu hisabi ba mutane dubu saba'in za su shiga aljanna ba sai an musu hisabi ba ɗaya daga cikin sahabbai wani ɗaga hannu ya ce ya annabi Allah roƙon mun Allah a sa ni cikin waɗannan mutanen dubu saba'in in shiga cikin su ana ce mishi okasha sanan salan suke ce kana cikin waɗannan mutanen dubu saba'in da za su shiga aljanna ba tare da a musu hisabi ba Allah ka sa mu ciki wani sahabi ya ƙara daga Allah ce annabi Allah ni ma a roƙon mun Allah sanan salan annabi ya ce sabaka ka biha okasha okasha ya riga ka dan a dade mishi baki dan saboda in aka ce mai shi ma wani ma daga zai wani ma daga zai mun fahimta ashe wanda Allah subhanahu wataala akwai wanda za su shiga aljanna direct ba tare da an musu hisabi ba akwai wanda kuma za a musu hisabi kuma su shiga da rahama Allah akwai wanda da ceton alqur'ani da ceton annabi sallallahu alaihi wasallam da ceton azumi za su shiga aljanna Allah ka sa alqur'ani ya cece mu ranar alkiyama sai Allah ya ce mu
إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعودة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأن الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقبعون ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون Allah subhanahu wataala yake cewa inna Allah la yastahi an yadhriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha Allah subhanahu wataala shi ba wani abu nauyi bane gare shi ba wani abu jin nauyi bane wajen shi cewa ya buga misali abinda ma bai kai sauro ba sai Allah ya buga misali da shi amma fawqaha da kuma abinda ya sauro wannan aya sababin nuzulinta lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam wasu suka zo cikin kafirai suke ma annabi wasu irin tambayoyi su ce ya wani irin qur'ani ne wannan wani irin littafi ne wannan Allah subhanahu wataala yana buga misalai da komai hadda kuje ana buga misali inda Allah subhanahu wataala faɗa cikin suratul hajj ya ayyuhan nasu duriba mathalun fastami'u la innal ladzina tad'una min dunillahi lan yakhluqu zubaban walau ishtama'u la wannan aya ta cikin suratul hajj lokacin da kafirai suka shi Allah ya buga misali da kushi cewa ku ga ku mutane da kuke bauta mu wasu mutane suna bauta ma wani Allah wanda ake bauta ma wannan bai isa ya halici daidai da kushe ba ko da za su haɗuwa duniya gaba ɗaya ta haɗu ba wanda al'umma gaba ɗaya mu haɗu ba mu isa mu halicci kushe ba shi kaɗai to nan kafirai suke ganin cewa wani irin misali wani irin alqur'ani wani irin littafi ne ake buga misali da kunshi to shi Allah saukar da yana cewa shi Allah in ya tashi ya bu- tashi buga misali zai iya buga misali da abin da ma bai kai kujan ba kai abin da bai kai sauro ba sauro da bai kai kuje din ba shine inna Allah la yastahi an yudriba masalan ma ba'udatan ma inna abin da bai kai ba duna abin da bai kai kuje ba abin da bai kai sauro ba ma ba'udatan fama fauqaha daga abin da bai kai sauran ba Allah ya gara sai buga misali ba ruwan Allah kuma misalin nan da Allah zai buga da ka karanta da ka kwantar da hankali kai tadabburi to sai kaga cewa akwai abin lura cikin wannan kaga Allah subhanahu wataala ce al'umma mutane gaba daya in za a taruwa wa'ancan da kuke bauta mawa wa'anda ba Allah ba kuke bauta ma wani Allah ba su isa su halatta muku ko da kuje ba barantana su ku su halicce ku barantana su halittar muku wani abu kuje ma ba su iya halittar muku to kaga da wurin sauro ma mutum bai iya halitta da abin da bai kai sauro ba ma mutum bai iya halitta Allah ke cewa fa amma allazina amanu lalle su waɗanda suka yi imani fa ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim sun san cewa wannan misalin gaskiya ne daga Allah subhanahu wataala sun san abin da Allah ke nufi wannan abu ya Allah akwai manufar da ya sa yayi wannan واما الذين كفروا su kuma kafirai fa yaqulun ma za arada Allah bi hadha masala sai ka tambaya me Allah ke nihi da wannan misalin a buga misali da sauro me Allah ke nihi da shi menene natija menene abin da zai karshen natija za mu kaiwa in an an marbuga mana misali da sauro amma shi Allah subhanahu wataala ya sa ma mummuna cikin zukatan sun san cewa Allah in ya buga misali akwai abu manufa wannan yana sa musulmai mummunai su yi imani su ƙara imani su tabbatar da lalle Allah Allah ne su kuma suna ganin to wannan misalin me zai ƙara mana ma za a rabu bi hadha masala yudullu bihi kaseeran wa yahdi bihi kaseera irin wannan misali yana shiryar da mutane da dama so da yawa akwai wanda in za ka ta mai wa'azi za ka ta mai wa'azi bai ganewa amma da ka aza mashi misali da ka buga mashi misali sai kaga ya tabbatar da eh lalle Allah Allah ne yanzu da yarda cewa lalle Allah ya canta abota mishi kadai misalin da za ka aza mutum kahin duk kafirin da ke doron duniya idan ka tambaye shi wa ya halicci sama ya san Allah ya halicce ta wani Allah ya san Allah na sama Allah mahalicci shi ne ya halicce ta ba za cewa yesu yake kuko hesu to ba za a cewa ba wannan ubangijin nashi ko kuma ya ce maryam ko ya ce annabi isa duka ba za a cewa wannan ba in ba yahude ne ba za a cewa uzairu ba za a cewa wani ba ya san ka tambaye shi wa ya halicci Allah zai ce wa halicci sama ya san Allah ya halicci wa halicci wannan kasar da muke taka ya san Allah ya halicci wannan bangaren halitta kafiri ya yarda Allah ke halitta to suka tambaye shi yanzu wanda ya yi wannan halittai ba irin rawar gidanka ba da sai ka sa shi shi ne ka tallabe cin daga nan daidai idanka ba abin da aka sa tallaba yanzu wanda ya yi wannan shi cancanci ka bauta mai ko kuma uzairu ko kuma annabi isa ko kuma maryam ko kuma wanda yana buƙatar abinci in an jima in ya ji yunwa yana buƙatar abinci wanda in ka ce ya muka irin wannan ruwa ba ya muka ita in ka ce muka wanda ya muka wannan sama ba ya ita shi ya cancanta ko ko kuma Allah da ya halice su da gudu in mai hankali ne wanda Allah ne ya shi da shiriya zai ce Allah shi ne cancanta ko ba haka bane ba amma wanda Allah ya riga ya dada zukati zuce shi wanda Allah subhanahu wataala ba mu labari khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wanda ko sun ka buga musu misalin ba za su gane su da Allah ke cewa yudillu bihi kasira da wannan misalan shi ƙara fatar da shi ma ba kai shi ba kama ƙara nutsar da shi amma mummuni za ka ga cewa ƙara tabbatar da lalle Allah Allah ne ka duba daidai daga halitta ka kai dan adam in Allah ya in ka zauna ka kalli halitta ka karan kanka halittar da Allah ya maka ta ido kadai ka kalli ido ka ga cewa duk cikin jikinka komai ka iya sa hannu ka taba shi da hannunka in ba kwaya idanka ba da zaran ka taba kwaya idanka akwai matsala akwai wani abin da Allah ya halitta cikin jikinka wanda kai ba ka taba shi amma kwaya idan ka kai da ke ga jikinka ma ba ka yarda a taba ba ka taba shi baranta na wani ya taba ma to kaga daga nan wasu abubuwa an ka tsaya ka lura da gangan jikinka kadai za ka yarda cewa Allah ya cancanta abota mai in Allah ya ga dama sai ya barka ga kwaya idan kana gani amma ba ta ma amfani ko ne ka mutum ya tsara ma ido lakin la yabsuru ba ba su gani kayar ga irin nan kana kallo amma Allah ya ɗauke irin saboda ne Allah ya ɗauke ganin ga mutum na kallon ka kamar kowa amma ba kai ke kallo ba ka ga wannan daga nan in kana irin kala lura da irin wannan za ka tabbatar da cewa Allah lalle Allah ne ka duba ga allura za ka caka ma jikinka kawai ka ɗan sake kaɗan sai ka riƙa jin daɗi har ga kanka har ga ƙahuwanka jikinka gaba ɗaya ka ji masassara bai ciwon bai tsaya daidai inda ka ji ciwon ba don ka tabbatar cewa Allah in Allah ya tashi azabtar da kai sai ya turo sauro kadai ya gana maka azaba sauro da ce ya zai cije ka jikinka gaba ɗaya ba sassara ta kamu sauro ɗaya kawai to kaga Allah ya in Allah ya so ya rayar da mu Allah zai rayar da mu kafiri abin da yake doron duniya Allah ne kawai ke ɗaga mai kawai in Allah ga dama zai azabtar da shi sauro kadai zai turo mishi Ina shi yasa Allah subhanahu wataala ke cewa wasu daga ciki suna shiriwa da irin wannan misalan wasu kuma suna bace wa ma yudun bihi illa al fasiqin irin wannan misalan da muke bugawa ba wanda ke bacewa in ba fasikin mutum ba allazina yanqudun ahadallahi min ba'di misaqi sune wa'anda suka suka karya alƙawalin da suka ɗauka bancin sun yi rantsuwa da alƙawalin wa yaqta'una ma amara Allah bihi an yusal sannan kuma suna dace abinda aka yi umarni a sadar shi na sumunta ويفسدون في الأرض كما سنة بناء دورا قصا أولئك هم الخاسرون وإن تنسون سكا أثار لا يسبون يدنا يرى ما لم يكن وانا آية تنا karantar da mu siffofin munafikai duk wanda ya cancanci wannan siffofin siffa ce daga cikin siffofin munafikai siffa ta farko cewa yanquduna ahadullah suna saba alƙawarin da Allah subhanahu wataala suka yi da Allah na siffa ta biyu suna hana sadar da abin da Allah ya ce a sadar malamai suka saɓani wasu suka ce sadar da zumunta wasu suka ce suna sadar da biyayya ga annabawa Allah ya ce ayi umarni ayi biyayya ga annabawa su suna hanawa ayi ma annabawa biyayya na uku yufsiduna fil ard suna banna a duran ƙasa duk siffa ce da cikin siffofin munafikai yin banna a duran ƙasa ulaikum al-khasirun wa in san tababbi ne su suka tabba suka asara a rayuwar ta duniya sai Allah ya ce
كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa kaifa takfuruna billahi ta yaya za ku kafirce mu Allah subhanahu wa ta'ala wa kuntum amwatan fa ahyakum can da kun kasance matattu ne ku ba a yi ku ba ba a rayar da ku ba a san da ku ba fa ahyakum aka rayar da ku kuka rayu a doron duniya sun mai ku sannan kuma ya kashe ku kuka zanto mamatu sun mai hikum sun mai yikum sannan kuma ya rayar da ku da ba a san an yi ka ba a doron duniya Allah ya halice ka kai to kana rayuwa a doron duniya Allah ya kashe ka ka koma cikin ƙasa da ka kuma cikin ƙasa kuma Allah ya halice ka ƙara ya kai rusa muka rai kuma ka ƙara tasowa sun ma ilaihi tuja'un kuma in kun taso daga cikin kabari zuwa gashi Allah nan za mu koma gaba ɗaya wanda Allah nan shi kadai yayi wannan ba wanda ya kama mai shi ya halice ka kafin wanda ya kirkiro ka lokacin da babu kai ya samar da kai lokacin da ba a same ka ba sannan ya kashe ka kuma ya rayar da kai bancin ka zama ka zama ƙasa ka zama toka ka bar shi sannan kuma in an tada ka kuma Allah subhanahu wataala ke cewa kuma gare shi na kuma sannan kuma shi dai dinnan huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a duk abin da muke gani a doron duniyar nan a bisan ƙasa Allah shi ya halice shi sun mastawa ila samai sannan kuma ya nufata zuwa ga sama fasawwahunna sab'a samawati sannan kuma ya koma sama kuma ya halicci su ma guda bakwai wa huwa bi kulli shay'in alim sannan Allah akan komi masani ne ya sa abin da ke faruwa a doran kasar nan gaba daya sannan ya sa abin da ke faruwa a sama wannan duk aikin Allah ne shi kadai to Allah ke cewa ta yaya za mu kafirce mu Allah mu yi ma Allah butulci mu saba ma Allah mu ƙi imani da Allah mu ƙi bauta ma Allah shi kadai ganin cewa kuma mun san da cewa shi ya halicce mu lokacin da babu mu sannan kuma ya karɓi rayuwar mu muka yi zaman kabari a wannan zaman kabarin kuma ya ƙara busa mu kowa da shehitu kowa ya to a doron filin tashi alkiyama sannan kuma muka je wurin Allah ya mana hisabi duk wannan bai isa mu nuna cewa Allah shi kaɗai cancanta mu bauta mai ba kuma Allah subhanahu wataala duk abin da muke rayuwa a doron ƙasar nan na gidaje na itace na komai da komai da Allah ne halicce su komi da muka gani na duwatsu da komi da komi Allah ne halice su bancin ya halicci ƙasa guda bakwai sannan ya nufa ta zuwa sama can ma ya halicci sammai guda bakwai sannan ya daidaita akan al'arshi duk wannan aikin Allah ne shi kaɗai ba wanda ya kama mai Allah bai sa wani daidai da miƙo mana abu kaza ya kama mu Allah ba wanda ya kama mu Allah wannan shi ne cancanci mu bauta mai shi kaɗai ba tare da mu haɗa shi da wani murin bauta ba nan za mu tsaya insha Allah idan akwai tambaya sai mu tambaya in ba tambaya sai mu rage da addu'a
Assalamu alaikum.
alaikum assalam Wannan na fulodi wanda ake yi na dare, na'am an magarba isha'i asuba.
na'am Idan za ka yanka, ana kai bayyana da karatu kuma ko kana aika sirran tas.
malam na tambaya na fulori da ake yi ina tunanin malam yana nan cewa na fulori guda goma sha biyu wanda ake yi cikin dare da yini ko ba su ba Na- Na ko ko- ko da su ko kuma na na sallar bayan isha'i ko hakan ganin.
ma'ana kiyamul layl na fulolin dare ana yin su a bayyane in ka gara ma ka yi su a sirci ɗaya ne Allah zai karba amma a yi su a bayyane shine lokacin sallar dare a yi ta a ba- a- a- a bayyane sallar rana a yi ta a suturce mun fahimta amma in na tashi na shafa'i da wutiri na suturta karatu babu matsala in na bayyana babu matsala Allahu a'lam na'am mutumin da na'am na'am da kana cikin sallah arwala ta kai kawai ta ci kawai ta yanka sallah ta ta yanke shi kenan ko bai ka ce assalamu alaikum in ka ce assalamu alaikum kana cikin sallah kenan mun fahimta arwala ta kai sallah ta yanke kawai saki ta yanka je ka sake arwala Allahu a'lam abin da muka faɗa da Allah ka ba mu da shi abin da muka faɗa da kuskure Allah ka yafe mana Allah ka nuna mana kuskure ka ba mu ikon gyarawa Allah ka mai kuna kan komai Allahumma ghfir lana dhunubana wa ghfir lana sayyi'atina wa tawaffana ma al-abrar Allahumma innaka ala kulli shay'in qadir ya hayyu ya qayyum ya dhal jalali wal ikram subhanaka Allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk